وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan biyu safar shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan goma shekara ta 2021 miladiya muna darasi na goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda inda yan uwa za su iya tunawa mun yi magana ne a baya dangane da laduba da ubangiji ya shimfiɗa mana akan abin da ya shafi sallama da shiga gida da yara za su yi da kuma lokutan da shari'a ta ba da dama a je wajen mutum da sunan ziyara ko kuma kada a je wajensa yau za mu tashi aya ta 60 daidai insha Allah ta'ala um, wal qawa'idu minan nisa'i sai ka fara wai da balaga al-atfalu minkum al-hulma na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم الله مدوكين سركي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذا يرى أننا أتشكنكو سكا كي منزل مفركي الاحتلام كنا يريد الأحرار الذين بلغوا معنى إن يرى سكا بلغا فليستأذنوا تسرين كان يمن إذني في جميع الأوقات في الدخول عليكم أتشكن دكا لوكتا يند ذا شكا كنكو ما تكريادو يا جرما يا فار مفركي ya san sha'awa ya san al'aura to idan zai shiga gurinku ko namiji ko mace falista'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace su suka nemi izini min al kibar cikin 'ya'ya manya wasu suka ce alladhina kanu ma ibrahim wa musa da isa lalle sun samu tarbiyya in za su shiga gidaje su kam suna neman izini kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa da lalatihi wa qila ahkamu ko ahkamihi wallahu alimun lalle Allah mai ilimi ne bi umuri khalqihi akan al'amuran halitta ta duka hakimun a bima dabbar lahum Allah mai hikima ne akan duk abin da ya tsara wa bayansa mun faɗa a satin da ya wuce sa'id bin al-musayyib yana cewa ko mutum mahaifiyarsa ce zai shiga kanta wallahi sai ya nemi izini ya sta'azinu rajul ala ummihi ko mahaifiyarka ne zaka shiga kanta to sai ka nemi izini shari'a bata amince ba shari'a bata yadda ba ka afka wa mahaifiyarka ba tare da ka nemi ainihin wato izininta ko ta ba yace fa innama unzilat hadhihi al-aya fi dhalik ai wannan ayar an saukar da ita ne akan haka an tambayi huzaifa yanzu mutum ya huzaifa yanzu mutum ya je wajen mahaifiyarsa kuma sai ya nemi izini zai shiga wajenta a yasta azinin rajul ala ummi ko ala walida ce kala na'am ya ce kwarai kuwa ko tsohuwarsa ce in lam yaf'al ra'a minha ma yakrahu idan ku mutum bai nemi izini in zai shiga wajen tsohuwarsa ba yana afka mata haka ba fasali ba lissafi wallahi wata ran sai ya ga abin da baya so a tattare da mahaifiyarsa to ka gani karewar yanci a ce uwa amma ita ma an ce kakka shiga kanta sai ka nemi izini sai ka yi sallama ku daina rayuwa irin ta maguzanci muna shiga wurare ba tare da muna kiran Allah ko muna ambatan Allah ba to sai aya ta gaba Allah ya ce mai
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن haka ne والله سميع عليم Allah ya ce wal qawa'id minan nisa al qawa'id ana nufa allati qa'adna anil waladi wal hayd min al kibari manya manyan mata da suke zaune an gane ko ba sa haihuwa sun daina haila la yalidna wa la yahidna ba haihuwa ba yin haila saboda tsawon cin shekaru qawa'id jam'i ne na qa'ida قاعد بلا هاء أنت القواعد waɗanda suka zauna ba aure ma duk ana fassara shi da shi saboda tsufanta ko miji ma bata da shi tuntunin duk mazan da ta aura duk sun mutu sun tafi sun bata hajiya kenan wata tsohuwar za ka je ta ce ma yau mijinta shekararsa 47 a cikin ƙasa ita ba tana nan kyau-kyau da ita kasan mata sun fi dadewa tsofaffin mata da za a fito maka da su a garin nan su yi zanga-zanga wallahi sai ka ruga da gudu suna nan a cikin gidaje da yawa ba sa mutuwa da yawa amma namiji da yawa za ga ya mutu in shekara 60 70 50 shekara 80 wannan normal common amma tsohuwa tana nan yawa ta cin albashi to irin waɗannan mata kun gane su ne alƙawa'id minan nisa babu miji ko kuma ka ce sun daina haila saboda tsufa ko shekaru ba haihuwa dan ba magana haihuwa su ba komai ma a jikin allati la yarjuna nikahan wato waɗanda la yuridna rijala li kibarihinna ba su buƙatar maza shine allati la yarjuna nikahan wanda ba su da bukatar maza ba su da bukatar aure ibn kutayba yake cewa sumyatil mar'a qa'idan idza kabarat akan ce da mace qa'id idan ta girma ta shekaru da yawa me yasa saboda li'anna tuksirul qu'ud kullum a zaune take wannan shine hikimar da qur'ani yace wal qawaidu minan nisa'i kullum a gida a zaune take akwai wanda za a zo a ajiye ta tun da safe sai yamma za a zo a dauke ta ta yi ta cin goro kawai in an ci sa'al tana kula da sallah ta yi sallar ta a zaune a wurin in ku ba mai kula da sallah bane haka za ta zauna wasu suna ɗan yin 'yan sana'a wasu kuma ba sa sai zaman gulma alkawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan tsofaffin mata ake nufi shine imam rabi'a rabi'atul ra'yi yake cewa sune al-ujjaz allai idza ra'ahunna rijalu yastaqdirnahunna ko yastaqdiruhunna yastaqdiruhunna tsofaffin mata gajiyayyu wanda in maza ma suka gansu sai su kyamace su babu wani abin sha'awa a jikinta duk matar da take akwai baqiyatun min jamal sauran kyau a jikinta wannan hiya mahallu shahwa za a iya yin sha'awata to ba ta cikin wannan ayar kenan alqawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan ana nufin tsofaffin mata al'ujjaz waɗanda suke kwata-kwata ba a sha'awansu saboda shekarunsu da daɗewarsu a duniya to falaisa alaihin na junahun an yă za'ana siyabahunna sunan babu laifi a kansu su kwaɓe kayansu a wajen maza falaisa alaihin na junahun an yă za'ana siyabahunna babu laifi a kansu don sun kwaɓe kayansu a wajen maza yanzu tsohuwa mai irin wannan yanayi in ta zo nan gudun ta ƙoƙarin cire rigar ta za ta canja ba laifi to ba komi a jikin ai fatu ne kawai dama an gaya muku babu wani abin sha'awa a jikinta to falaisa alaihin na junahun an yadda ana siya ba hunna inda da jalikin abin da ake nufi ba wai su yi tsirara ba a ɗan ɗaura zani dan gyara dan kwali in ta cire kan ma fa duk furfura ne za ku gani tana kwabe kanta ma ba ka sake gani ba ka san kan mace in ya cika da furfura bai da daɗin gani ta wata mata ta bugon mu waya tana malam don Allah a taimaka mu na ce ya aka ta ce wallahi malam ka gani da karancin shekaru na ko talatin ma ban rufa ba ta ce amma wallahi malam Allah ya jarabe ni da furfura wallahi na rasa yadda zan yi da ita ta ce ga mai gidana yana son gyaran gashi ta ce wallahi in ya zo lullubiya nake ba na bari ya gani ya ta magana ke kanki kullum ba za ki bude ba ta ce ko a gada nake kwance da dan kwali nake saboda duk furfura ce aka ta ce yanzu malam dan Allah ya zan yi a taimaka mun kaga wannan ya zama larura Allah kare ba furfura ce ta tsufa ba furfura ce ta yanayi kasan yanayi yakan sa mutum ya furfura ko da shekarunsa bai kai ba kamar irin furfuran nan ta wata gemu na a ga yadda ɗan sauran mu amma abin nan muna nan dai muna ta addu'a Allah ya tsare mu da ita amma kaga arama ko kwaya dai babu saboda al'amura suna tafiya daidai ba wani dogon cafane ko wata matsala yawa yau takan sa mutum furfura wato ya ninkime shi sharkar kaji to sai ka dage da kulawa da jiki na sha gaya wa samari matasa kar kada wani ya bari tsufa ya zo ya tunkare shi yana yaro wallahi ai kwarai kuwa duk inda ake cikin matsin nan na gaya maka duk da ka samu yan dama ka je ka duba sha'anin kanka Allah karka ce sai kana da mata da kaga gari ya dan yi kyau ka dan aikin albashi kake in sana'a in ma me dai ka dan samu yan kuɗi ka gyara babur ɗinka duk inda tara da rabi goma ta yi abokanai sun tattafi wurin shaɗi ka buga babur ɗinka tafi can haka Allah akwai kaji manya-manya a bakin titi yi mana wallahi malam ka je ka faka ka ce kai fa samun guda biyu a nan gurin nawa nawa ce dubu biyu ce ko dubu ɗaya ɗari biyar ka ce zama mun da Allah ka gasa su gas sosai mai mai za ka samu sosai Allah kuwa me idan ka miƙa dubu uku ka karɓi kaza me a ciki a je ka samu wani shago mai kyau ka samu yogurt ɗinka mai kauri ƙwarai kuwa ka ce a zuba ma shi a leda ka tafi da kaza ka je ka duba ka leƙa layin unguwar ka tabbatar kowa ya kwanta kawai ka shiga da kazarka ka zuba ta ka ci iya ci ka karye kashinta ka yi wa Allah godiya ka bi da yogurt din nan ka dan tashi ka dan zagaye unguwa haka da kafa kamar vigilanti kake yi so kake yi bi jikinka don saboda shi nama in ka ci shi ka kwanta akwai damuwa saboda nama awa hudu yake bai narke ba kwarai kuwa sai ya kai asuba bai narke ba kaga zai zama maka matsala to sai ka dan zazzage kuwa haka kai ka san me kai ga kajinka a kwance ka bi su da yogurt ka dan dan zagaya Allah kuwa asuba tana yi a ganka a sahun gaba kana mulurai kana kuma kana istighfari ba wallahi nake gaya maka kaga wannan fa amma bi ne wace rabbika fa haddith ka ka kula da jikinka yan mayuka masu kyau da ake shafa irin store store ɗin nan ka shiga kaɗan zagaya ka duba mai kyau mai gyara jiki ka zagaya kaji wani kuma eh Allah bai kamata saurayin ya bari ka zo ka fito a layin tsofaffi ba kana yaro karami ai fitowa za ka yi sosai da za a rika rububinka ka san yan mata an sun ganka da dan maiko maiko ko ba ku da aljihu in dai sun ganka tas kana kyalli za ce kai wannan akwai koshi a jikinsa to sai ga ana rubibi a kanka ko da ba koko ba kai yanga ma sai ka ga mai tsada ta zo tana neman ka kaga tana zuwa sai ka cafke caf Allah ne ya kawo maka kayansa to wallahi ku kula da kanku dan lemo da ayaban nan mai kyau hutarin ka je ka bata rai ka bada ɗari biyar a haɗa ma dozin din lemon ka da ayaban ka mai kyau ka zo ka zauna ka ɓare ka yi ta sha in ka ji ya ishe ka ka kira wasu ƙannan ka ce kai ku zo ku ƙarisa wannan a wata dai sau ɗaya sau biyu ba za ka iya yi ba ɗan kifi mai kyau a garin nan inda ake sai da guraren kifi mai kyau ka gani akwai gurin da ake a wannan farfesun kifi mai kyau ka ɓadda sau kawai in ka ga za a gane ka da rana akwai wuraren dare ne wallahi ku kabi dare ka je kai akwai gidajen abinci masu kyau a garin nan a gefe gefe haka suke da ka ga kana da yan kuɗi a hannunka sai ka je kawai ka shiga ka ce ka zauna ka ce ka ce a yi oda kawai ka ja kaya sosai ka koshi wallahi jikinka zai yi kyau za ka kana ɗan haske yawwa amma ka zo ka zauna kana jiran wai kullum sai an turo maka miyar kuka da tuwon masara a gida ina za ka yi labari su ba za ka yi da wuri wallahi Allah nake gaya maka wai da wani gwangwanin madara wani pig milk wani mai in ka je ka bata rai ba ka siyo guda uku ba ka fasa shi kawai a take akan babur ɗinka ma kafin ka sauka ka fasa gwangwani ɗaya ka yi haka ka tsotse shi gaba ɗaya ka wullar da gwangwanin wata ɗaya wata biyu za ga ya bayyana a jikinka wallahi ƙwarai da gaske to Allah saka da alkhairi ku kula fa yawa shi yasa kaga waɗannan saboda tsufansu ba harka a jikinsu kwata-kwata aka ce riga ma za su iya cirewa gaban mutane ba komai yawa amma banda yarinya budurwa kan bai zai yi wannan walaisa alaikin na junahun an yanzu ana siya buhunna inda rijali kenan in ji malam malam yake cewa abinda ake nufi an yadda ana ba'da siyabihinna su cire wani bangare na sutura ba su yi tsirara ba kamar aljilbab kamar arrida alladhi fawqa siyab kamar hijabi kamar rigar da take saman sutura in an saka wannan ba laifi ta cire ta abin nan da kuma malullubi da suke lullube kansu amma ba a ce ta cire gashinta gaba ɗaya ba ko ta cire al'aurarta gaba ki ɗaya ba kar a yi haka shi yasa a kirar ibnu mas'ud da ubay bin kab an yada'na min siyabihinna yace an yada'na min siyabihinna ghayra mutabarrijatin bizina wato ba suna nufin wato bayyana kwalliya ko ado ne ko fitinar jikinsu ba a yayin da suke cirewa ghayra mutabarrijatin bizina أي من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن باوي ألوكا تشندا سكي تشري ريغر كو دان كوالم كو سكي تشري ميافين ba suna nufin fitina ne tsohuwa ta ga tsoho dan uwanta tana so bazawari ne ya aure ta tana kokarin kwabe hijabinta ba tana nufin fitina ka san su ma akwai fitinannu a cikin su yawa tsohuwan nan da kake gani in ta ta hadu da tsoho dan uwanta wallahi ka ji abin da suke abin da zai gigita ka Allah wasu ba kyau abin da suke in gaya maka su ya su tsakanin su tsoho ne da tsohuwa in suka ja gefe su ma fa suna abubuwa sai dai Allah ya tsare kawai yawa to ba tana nufin yin tabarruj ba ghayra mutabarrijatin bi zina an gane ko ba tana yi ne dan ta bayyana kyawawan abin a jikinta abin da za a sha'awa ba amma hakan ma wa an yasta'afifna su kame fala yulqina aljilbab wa rida kada su rinka wullar da suna jefar da mayafinsu da suke lulluba su kame khairul lahun shi fa alkhairi gare su wallahu samiul alim lalle Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne tabaraka wa ta'ala kenan Allah ya kwadaitar da a kame din duk da haka ya fi ya fi akan a ce a bayyana wato ado ɗin da kwalliya ga baki ɗaya na Allah ya ambaci barin suturarsu a jikinsu shine istighfar wa an yasta'fifna abinda ake nufi su bar kayansu a jikinsu su kame da kwaɓe kayansu a gaban maza ko a gaban mutane kaga anan gurin wato a barin kayansu a jikinsu istighfar ne kamar ana nufin talabul iffa kenan dan a nuna mana cewa as-satr wal ihtisham mutum ya zama yana suturce jikinsa wani abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma shi fi alkhairi ga mace wallahu sami'un alim sami'un li kulli man ma min sha'anihi an yusma Allah yana jin da duk abin da za a iya jinsa alimun bi ahwalin nufusi wa harakatiha wa sakanatiha daga nan ne zamu ga waɗannan ayoyi da aran mai karanta mana sun nuna mana hanyoyi da zamu bi na rayuwa mai kyau da ladubba da shari'a ta nuna mana da tsofaffinmu da yaranmu da manyanmu gaba ki daya to sai kuma surar bayan ta gama wannan zance sai kuma za ta zo ta yi mana magana akan wasu hukunce-hukunce na shari'a wajen bayani akan kyautata tsara alaƙa tsakanin wato dangi da abokanai kyautata alaƙa da zamantakewa tsakanin danginka da abokananka sannan a cikin ayoyin da alarama zai karanta man nan gaba akwai bayani akan sauƙi da allah ya mana a rayuwa da kuma tausayi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mana sai allah ya ce mai arama
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج haka ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم haka أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم na'am أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da wannan aya mai tsawo da aron mai karanta mana aya ta 61 a cikin suratun nur abdullahi dan abba suke cewa yayin da allah ya saukar da ayar nan ta faɗin sa a cikin suratun nisa'i aya ta 29 ya yi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda ku yi imani kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar barna musulmi sai suka kyamaci su- suka kyamaci suka kuma ƙi cin abinci da mara lafiya da irin masu cuta zaunanniyan cuta suka kyamaci cin abinci da makafi suka kyamaci cin abinci da guragu suka ce ai Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiya a tsakanin ku ta hanyar barna suka ce at-ta'amu afdalul amwal abinci shine mafi falala dangane da dukiya Allah ya hana mu an aklil mali bil batili kar mu ci dukiya a tsakanin mu da barna kaga masu tsoron Allah masu kamewa kenan suka ce ya za mu ci abinci da makaho alhali makaho baya iya gane ina abinci mai kyau yake in an zuba abinci a kwano mu muna gani shi kuma baya gani mu zo muna cin abinci da makaho mu cuce shi a'a ka duba yadda suka fassara la ta'kulu amalakum bainakum bil batil suka ce abinci shi yafi kowane dukiya ai idan aka hada ka cin abinci da makaho an zuba nama da kasusuwa a cikin abinci kuna ci ana hira duk sai ka tsince tsokokin bawan Allah bai sani ba suka ce ba za su sake cin abinci da makaho ba saboda la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to kaga wannan yana nuna malam in an zo cin abinci da jama'a masu gani da masu gani ma in kai wasa aka hada ka da wani a kwanan abinci aka hada ka da wani sai ka kwammace ba ku sake hada tafiya da shi a rayuwa ba dan zai maka illa muna yara ina iya tunawa akwai wani abokinmu amma ya dan girme mu haka irin zabga zabga amma dai shekarun mu ɗaya da shi amma irin da ka san a yara ana maciya ana ciyayya kowa zai zo da abincinsa to billahi azim in muka zo muna cin abinci ni dai a iya haushi ba yanda kuma zan yi ba zan iya kuma ina jin ba zan iya kin fitowa ba dole sai na fito amma in mun zo da sauran abokanan muna cin abinci kafin in an zo abinci da zafi ni ba na iya ci da zafi kaga in ya in ya yanka hannunsa haka ya ja abincin nan ya fafafau haka sai ɗebe shi ga abincin mu na yara duk in mun zo da nama Allah shi yake cin yawa haka za a zo a gama ciyayyan nan ana hira irin ta bayan isha'in nan ni dai na yi tagumi bakin ciki duk ya ishe ni ya tsince mu yan kasusuwa na gaba daya to akwai waɗanda in aka haɗa ka cin abinci da su wallahi sai dai su cuce ka ko a haɗa ka da wani yayanka ugu in dai an zuba muku abinci da nama an ce gashi nan to shi daman naman kafin ka farka ka dawo daga wanke hannu ya tsince shi gaba daya la ta'kulu amalakum bainakum bil batil su sahabbai haka suka fassara sun ɗauka cin abinci da wani ka cutar da shi ka shiga hakinsa shi ma wannan Allah ya hana kaga waɗanda ake zuwa maciya ko ake zuwa taro a ci abinci a haɗa ko a faranti a zuba nama ka san nan ne zaka gane tarbiyar mutane ko rashin tarbiya malam wani zaka gani abinci ne za a zuba a katon faranti ana ci in Allah ya so yadda zai cinye naman gabansa kuma ana hira ana ka al'amura ya al'amura sai ka ya mika hannu sai ya je gaban wani kuma ya dauko to irin wannan in wani ya mika zai je gaban wani ku rike hannun kwarai kuwa ka ce annabi ya ce ya gula musammin la wa kul min ma yalika kul bi yaminika wa kul min ma yalika ka ce da dama kuma ka ci abin da ke gaban ka idan tsautsayi ya sa tsautsayi ya sa aka zubo abinci a faranti mai zubawan bai kula ya warwatsa nama mai zuba a gaban wani to sai dai ka ce da Allah dan taimaka ka dan jejjefo mana ta goloko goloko ne ake cewa ko Allah ji kansa irin fim din nan da ake na Hausa ana ba da labari wata ran an zo cin abinci irin wannan wajen su nuna mutane ya ake to an zo ba abinci shi namun baya gabansa sai ya dauke wancan da hira sai ya dauke farantin sai ya juya shi haka sai ya dawo da shi gabanka kaga nan gurin at least ya koya maka muhimmancin wa kulmin ma ya lika ya ga bai da imanin da zai iya haƙura ya ci gabansa kaɗai a cinye naman to don ya tabbatar da sunnar annabi ɗin ya ci gabansa bari ya juyo da kwanan so da Allah waɗanda suke cin abinci da mutane ko a biki ko a taro ko a wani abin nan in an zuba abinci to da Allah ku daina cutar 'yan uwanku wani fa malam idan ya zo loma kaga dai noman loma dai ana yin ta ba ta wuce nan ba ta wuce rabin in ya tsunna amma wallahi wani sai ya kawo ta hannun fa wallahi nake ga mu yadda ka san sanda zai rike wallahi in dai kaga mutum yana cin abinci yana zuba abinci a nan tafin hannu a nan to yana ɗiba na fitar hankali in shinkafa ce da hannu daman cokalin kaɗai wallahi sai ya zuba biyar ɗinsa haka zai ɗiba kaga hakan nan za ga yana haka kuma duk wanda ka zo cin abinci da shi kaga yana dunkulewa to Allah bai kiyaye kawai ma'ana ya yanko ya dunkule ya dunkule ya dunkule sannan ya bude baki ya tura a haka haddata ko haka la ilaha illallah to wannan zai kasara ka ku raba kwano kawai yawwa dan wani duk saurinka ya fi ka sauri kafin ka yi loma ɗaya ya watsa uku ya za ka yi ka iso shi duk wanda aka hada shi tsere da mota mai gudu sabuwar mota mai gudu ai kaga zai wahala to da Allah a kula su sabai abin da suka fahimta kenan duk da Allah ya yi musu gyara kamar yadda malamai suke faɗa sai suke ce sai suka ce sun shiga damuwa dangane da cin abinci da waɗannan mutane hadda makafi suka ce gurgu kuma me yasa ba za a iya cin ba zai iya zama sosai ya ci abinci da kyau ba kai kuma lafiyayye in ka kai kaita ka zauna ka samu gindin zama za ka ɗiba abinci da yawa wai ka duba hatta gurgu kawai matsalar tunda gurgu ne ba zai iya zama ba wala yastati'ul muzahamata ala ta'ami gurgu ne ba zai iya zuwa ya cincirundo yayi turere ne akan abinci ba mara lafiya fa shi ma ba lafiya ba zai iya cin abinci kamar yadda mai lafiya zai ci ba ina fata ana fahimta to shine sai Allah ya saukar da wannan aya din ya musu gyara ya ce a'a ba haka bane laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj laysa alal a'ma ay laysa fil a'ma يعني ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض ba laifi jama'a ku rinka cin abinci da makafi ku ci abinci da mara lafiya ku ci abinci da guragu ba laifi sahabbai karfin imanin naku ya kai to Allah ya sauƙaƙa muku ko da an ɗan samu bambancin loma to an yafuwa sayyid bin jubair da imamu dahak suka ce an yi lokacin da makafi da guragu da marasa lafiya su ma suna ƙin cin abinci da masu lafiya me yasa suka ce ana kyamarsu tunda ana kyamarsu su ma ba za su ci da kowa ba su kuma yadda suka fahimci abin kenan shi makafo yakan ce ba zan ci da mai gani ba dan zai iya cinyewa sama da ni gurgu kuma sai ce a ni ma ba zan ci ba saboda za a cutar da ni ko wani abu makamancin wannan to shine Allah madaukin sarki wato ya musu gyara ai babu laifi a ci abinci da makaho babu laifi a ci abinci da mara lafiya ko gurgu alal a'ma makaho al'araj gurgu alal marid mara lafiya wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ku a karan kanku babu laifi ku ci abinci daga gidajenku um, mutum ya zauna a gidansa ya ci abinci wannan ba laifi bane ba yawwa wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ku ci daga gidajenku abinda Allah Ubangiji ya hore muku ba ma gidajenku kadai ba au buyuti ummahatikum ko gidajen iyayenku mata mutum ya je gidan mahaifiyarsa ya ci abinci na'am au buyuti aba'ikum ko afwan abinci a gidan iyayenku maza ko ummahatikum iyayenku mata au buyuti ikhwanikum ko gidajen yan uwanku maza au buyuti akhawatikum ko ku ci abinci a gidajen wato ‘yan uwanku mata yarka ko kanwanka abubuci a mamikun ko gidajen babbaninku ‘yan uwan iyayenku abubuci a ammatikun ko gidajen gwaggwaninku gwaggo kanwar uba ko yar uba abubuci a kawalikun ko kawunanku kanwar uwa ko yar uwa abubuci halatikun ko inna wannan kanwar uwa kenan wannan wannan kanin uwa kai da ke kawo akhwat kanin kanin mahaifiya ko yayan mahaifi mahaifiya shi ne ake cewa kawu ko khalatikum inna kenan kanwar uwa ko yar uwa duk wannan babu laifi ku ci abinci a ainihin wato gidajen nan wato duka waɗannan iyalanku ne yan uwanku ne danginku ne gaba ɗaya duk shari'a ba ta hana ku ba babanka kam dama Allah ya ce annabi ya ce an ta maluka liyabika yawwa da kai da dukiyarka duk na babanka ne amma malaktum mafatihahu ko abinda kuka mallaki makullinsa anan abinda ake nufi wanda yake wakili ne wakili ne da aka bashi makullan gidajen wani ibnu abbas yace ana bidhalika wakilur rajuli wa qayyimuhu fi dai'atihi wa mashiyatihi wakilinka akan iyalinka wakilinka akan dabbobinka wakilinka akan dukiyarka la ba'sa alaihi an ya'kula min samari dai'atihi ba laifi wakilinka da ka bashi yake kula da gonarka makullan gonarka suke wajensa ya ci daga 'ya'yan itacen gonar ya sha ruwa ko ya sha nono daga nonon dabbobin da yake kula da shi yanzu misalin wani ka ba shi makulli yana kula da gidan gonarka kuma akwai mangwaro akwai dabino akwai kwakwa akwai gwaiba akwai dabbobi ana tatsan nono ana ba da sadaka ana sayarwa to wannan auma malaktun mafatihahu wanda yake mallakan wannan yaron da aka sa shi yana kula da wannan babu laifi don ya ciri mangwaron gonar ko bai gaya mai gidan ba ya sha wannan ba laifi ba ne amma malamai suka ce wala ya hamilu wala yadda khiru ba zai ɗauka ya zuba a leda ya tafi da shi gida ba kuma ba zai je ɓoye ajiye ba amma duk muguntarsa ya zauna ya ci gyaɗa lokacin yin gyaɗa ya yi a gona ya yi ta ɓarewa yana ci yana farke gyaɗa in dai a gona zai ci ci duk abin da zai ci amma banda zuba a buhu ya tafi da shi ko mangwaro ya yi ta jehowa yana barewa yana sha ko biri ne shi iyakaci ya halatta sha to yanzu jama'a za mu kwatanta shi da yaron mai shayi da yake fasa ƙwai yana yi wa mutane yaron mai shayi wanda yake yana ɗan yanka biredi yana ɗan zuba mutane yana fasa ƙwai yana soya musu shi ma auma malaktun mafati hahu ne kaga wannan akwai bambanci zai karya jari don wallahi wani in mugu ne sai ya cinye ma kiret guda a lokaci guda kwai ba ka taba gwadawa ka more in kana so ka more kudin ka watar malam je ka siyo kiret din kwai guda nawa ne dubu biyu ne ko aran ma ku ne masu sayan kwai ku ne masu ƙananan mata sababbin amare mu yanzu ba mu san kudin kwai ba don tuntunin mun sallame shi mun haƙura da shi sai dai dumame mu dubu na dubu ɗaya da ɗari shida kaji ahalul fanni dan Allah malam kai matashi da kai nake in kana so wata ran dan Allah ka more kudinka ka je ka siyo kiret ɗin kwai guda dubu ɗaya da ɗari shida ɗari hudun ka je ka siyo man gyaɗa da albasa da magi ka je ka kai gidan watiyarka ka ce da Allah bintu ba samun kwanna nawa ka ce duka ƙwarai kuwa a fashe ma shi a zuba ma shi a kwanan sha a gaure shi a yanka masa albasa a sa maka magi ka zauna ka naɗe kafanka a kan tirisita a falo ka ce ki ta soya mun shi mara mara a kawo maka wallahi malam ka samu lafiyayyen biredin ka irin jani'in jaka ɗin nan mai laushi ka gane biredi jani'in jaka ko wannan kana ja yana da ba ga ga wani fa a bayan mu zai tuntsire fa gaba ɗaya ba ka hada da shi da wannan malam ka zuba shi da shayin ka mai madara mai kyau da milo da ɗan ɗumi kuma irin wannan irin karfe tara da rabi zuwa goma na daren nan ka fito waje ka riƙe wayar ka ka sha iska ka baza tumbin ka iska ya buga wallahi ka sha mamaki da ka zo wuciya za su rinka gaishe ka ce ka wannan sai ka ce wani minista ashe ba a sani ba bayan wata uku ne kake cin kiran ɗin kwai guda ɗaya yanzu dan Allah dan ka ci dubu ɗaya da ɗari uku me a ciki ba wani abu a ciki malam kana shirme kana bata lokaci ko wannan tsiren da ake ta yayyanka na 500-500 duk suna gagarin mutane cin tsire ka yi ƙuru ka ɗauki wata dubu biyar wata rana ka jefa wani mai tsire ba 500 bai ga dara ka ba yanka goma ba shi kenan ba ya yanka ma goma ya gasa su sosai da wajiya a zube ma shi a buɗin babur ɗinka ka shiga ɗaki ka abin nan ka kashe wuta kawai kai ta watsawa lafiya lau za a ganka wallahi sai dai a ji kana salatin annabi wallahi ku gwada yawa ai samartaka daɗi ne da ita yanzu wannan duk karatun da nake yi mai aure bai isa yi ba a ga malai kirma kallo na yake ta yi saboda ya san da zai yi ba duk wanda ya tara yara bai isa yi wannan ba amma yanzu dai baka ajiye kowa ba ba kowa in tsohuwarka ne ka gama mata taimakon da zaka mata in babanka ne ka yi masa abin da za ka yi masa ka dan da sau Allah wallahi kawai ka zo kana wuce kana sha'awar tsire kana saurayi matashi ga abubuwa suna gudana aljihu kana sha'awar tsire ka ji kana sha'awar tsire a ya kamata in ka zo wuce tsire ka ga kai tsire ya ishe ka saboda ka masa duka na fitar hankali Allah kuwa a rinka gwadawa duk inda ka samu kaza mai kyau guda biyu ko uku wata rana ka murkushe ta ka fasa kashinta ka cinye da fuka-fukin duk ka hada gaba daya wallahi sai ka yi sati uku baka sha'awar kaza idan kuma sha'awa kake wani lokacin farfesu in kana da wata kanwaka da aka yi auren ta kace ke zan dan kawo zaki mun wata miya da Allah ina da abubuwa da zan yi abin nan ka je ka sai kajin danyun su ka kai ka ce da Allah ke mun farfesu a cikin sabon kwanan nan mai langa-langa na ki ki dafa shi dahu ya romo sosai ki zube mun su ki ɗebi fuka-fukin ki ba ‘ya'yanki da Allah ne ƙwarai da gaske ke kuma ki hada da ƙafafuwa da kayuka ainihin naman kuma a turo mun shi wallahi malam ta maka farfesun sa malam ka zo ka aji sai ka yi sati guda kana sha ka karkato kwanan nan malam ka tsiyayi farfesun nan ka sha shi sosai ka bi da kafar ka bi da kafar kazan nan ka ci malam ulman harrama زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق duk wannan karatun da kuka ga ina muku shi a yau wallahi yunwa nake ji ne wato azumi ne zan wato ban samu abun buɗe baki lafiyayye ba ne ba yawa sha'awar abubuwan nake shi yasa nace bari in more yanzu ba muku shi a kasari kwarai da gaske ko ni ne na same shi a hanya wallahi fakin zan yi tsaya duba shi tukunna kafin nan da wuce to za ka yi tsaya ka yi wasa ka bata lokaci a kuma ina tunowa da samartakar da na yi gaskiya a dan ni ban yi wasa ba gaskiya a kwarai da gaske aran ma aran ma Allah saka da alheri Allah ba da lada aw ma malaktum mafatihahu da haka da Allah yaron mai shayi a cire shi baya ciki kai zai ta fasa kwai ya ce yana fasawa yana an ba balaktu ba ba ta yawo a wasu riƙi kun yawa eh na ce malam ne ba ba to baya ciki an gane ko don gaskiya zai kare jari yawa almafatih ana nufin wato jam'i ne na miftah miftahu ana nufin mabudi wa inda hu mafatihul ghaibi kamar yadda qur'ani yace la ya'lamu illa hu um, idan malakar rajulu almiftah fa huwa khazin duk wanda ya mallaki makullin guri to ya zama shine mai kula da wuri kenan aka ce fala ba'sa an yat'ama shay ya ci wani abu al yasir amma kadan ba mai yawa ba ina fata ana fahimta yawa a imamu suddi yake cewa abinda ayan nan take nufi duk wanda ya wakilta wani ya yi masa abinci ko ya kula masa da abincinsa to fala ba'sa an ya kula minhu ba laifi ya dan taba kadan kamar yanzu misalin ka bayar a dafa ma abinci a maka farfarsun kaji ko a dafa maka kawale ko a dafa ma abinci to wanda ka bashi dama ko ka bata dama ce to ba laifi su dan taba ko da ba a ba da izini ba ku dan diba kadan ku zuba a kwano ku dan taba ba wai a ce a zubo mun ku shi duka gaba ki dai ba ina fata ana fahimta aw sadiqikum as-siddiq as-sadiq shine wato wanda ya gaskata maka soyayya alladhi sadaqaka fi almawadda wanda ya gaskata ka wajen soyayya wanda ka san yana son ka saboda Allah shine sadiq ka san tabbas wani dan Allah yake son ka kuma in ka rasa ya rasa in ka samu ya samu to shine ayu sadiqikum yawwa Abdullahi ibn Abbas yake cewa wannan aya ta sauka ne akan Al-Haris ibn Amr ya fita a matsayin mai yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Malik ibn Zaid akan iyalinsa yayin da ya dawo sai ya same shi yana cikin yunwa da talauci da yunwa da bukata sai ce a yaya na ganka haka sai ce wallahi ka bar min iyalinka ka bar min kulawa da 'ya'yanka da gidanka gaba ɗaya ni ko nake ganin bai kamata in ci wani abu a cikin abin da ka bar mun ba tare da izininka ba to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya ƙara da hausa dike kun abokinka da ka bar shi yana kula maka da dukiya ba laifi don ya ɗan taɓa wani abu gona ce ta kaji ko kuma mai tsire ne yana ɗan harkar tsire ko ba ka yana kula maka da tukubarka ta tsire kaga ya zai ta gasawa yana yana sayarwa yana sayarwa a ba laifi ya dan faki ido ya samu wasu yanka haka ya yanka ya dan zuba wukarsa ya cinye ba laifi tunda ai shi ma yana cikin awa malaktun mafatihahu lemo ne ka bude masa teburin lemo da ayaba yana sayarwa yana yayyanka wa mutane awa malaktun mafatihahu ya shiga ciki yawa ba laifi ya dan yayyanka wanda ya ga dace yawa in ya ga rana ta yi ya dan yanka ya dan fasa ya sha wannan ba laifi bane in ya samu ayaba mai dan kyau ya dan taba shi ma dai wannan baya ba laifi insha Allah laysa alaikum junahun ba laifi a gare ku Allah ya dada maimaitawa an takulu ku ci min manazili haula'i a gidajen waɗannan mutane idan da kaltumuha an kun shiga gidajensu duk da muka ambata ko gidan yar uwarka ko gidan dan uwanka ko gidan babanka ko gidan mahaifiyarka ina fata ana fahimta wa in lam yahduru ko da ku ba sa nan ma yawwa amma fa ba tare da mutum ya yi guzuri ko ya ɗauka tafi da shi ba barin da haskaka mana ayar ba wai tana nufin ka zauna ka ci abincin kaɗai ba a'a idan yunwa ta kama ka kaga kana buƙatar abinci ku duba yan uwantaka cikin ayan nan in yunwa ta kama ka kana buƙatar abinci tafi gidan babanka ko baya nan ko ba izininsa ka ci abinci ƙwarai kuwa laisa alaikum junahun an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti kaza aw buyuti kaza aw buyuti kaza ka buƙaci abincin yunwa ta kama ka ai duk waɗannan ƴan uwa ne dangi ne yayi na kusa ne ko gidan aboki ka je ka ce iyalinsa ke zubo mu abinci da Allah baya nan ke zubo da ce da Allah sai yana nan ai ba sai yana nan ba me amfanin abokantakar to amma fa a kula wannan zamanin yau a biya hankali don kar wani ya je ya sa a dafa masa yar taliyar da mai gida ya kawo gaba daya kuma wani an bude masa wannan kofar to ai ya samu gidan cin abinci a gidan abokinsa kawai to amma dai a babi ne yan uwantaka babu laifi sannan babu laifi ku ci jami'an au ashtata ku ci abinci kuna tare au ashtata ko kuma a rarrabe wannan aya ta sauka ne akan bani lais Uh, ibn amr wasu mutane ne daga bani kinana uh, mutum ɗaya a cikinsu baya cin abinci shi kadai a al'adarsa su waɗannan mutanen na bani kinana tarbiyyar da suka samu ba sa cin abinci ba za ka taɓa ganin mutum shi ɗaya na cin abinci ba dole idan inda an zuba mai abinci sai ya nemo bako sai kaga mutum yana yawo da abincinsa na dare yana jama'a gari ba bako jama'a abinci abinci ba bako idan bai samu bako ba sai ya nemo ne ce dan Allah zo ka taimaka min mu ci tab mala ya kaga tab wallahi mala haka suke dole sai sun nemo ko dai bako dan daman a Hausa suna faɗa ai yana cikin alheri yana cikin alheri shine bako ya zo ya ci abincinka yana cikin alheri ka dafa abincin gidanka bako ya samu ya ci wannan ba karamin albarka bane ba ko kuma ka nemo wani ya zo ya ci wallahi malam aka ce mutum yakan zo ya ajiye abincinsa na karyawa abincinsa na karyawa idan bai samu abokin cin abincin nan ba tun da safe har ya kai yamma bai ci abincin ba sai ya iya ci abinci a ce me yasa a ce wallahi bai samu abokin ci ba mu ko yanzu canji mutum zai iya rufe abincin saboda akwai abokin cin abincin ya rufe shi ya iya ci abincin sai bayan ya kori abokin cin abincin mu ba yanzu lalacewa mu ta kai ba ruwan shafa ba ma iya bawa bako idan ya zo wajen mu ziyara mutum zai zo maka wallahi ka ɗauki ruwa ka bashi ya sha Allah ba za ka iya ba kuma ba ma jin cewa wai wani aibu ne ruwa fiya wata da za ka tanada mutum zai zo wajenka ka bashi wallahi sai mutum ya zo ta maka surutu wani ma sai ya buɗe ido ya ce da Allah akwai ruwa ne zan sha ruwa ce a wake ban baka ruwa ba ma ya haƙuri to wannan mai mutunci kenan zai baka haƙuri wani cewa zai wallahi ba ruwa a gidan nan ba sai dai ka haƙuri ka al'amura sun canja al'amura sun canja mutum yakan ajiye abincinsa wallahi malam har sai ya kai wani lokaci bai ci ba saboda bai samu abinci ba abdullahi dan abbas ke cewa kana al-ghani yadkhulu ala al-faqir min zawi qarabati wa sadaqati fa yad'uhu ila ta'ami masu kuɗi a lokacin su ibnu abbas da tabi'ai da tabi'i tabi'ina idan an yi abinci a gidansa sai ya ɗauki abincin shi zai ɗau abincin ya kai shi gidan abokinsa ko gidan makocinsa ko gidan ɗan uwansa ya ce zan mu ci abinci da zai ci shi kaɗai ba a yanzu haka akwai kaɗan daga cikin mawadatanmu amma dattawa wanda suke da wannan al'adar za ka ga in za a yi masa abinci sai an cika teburinsa na cin abinci a falansa ba zai taɓa yiwa ya ci abincinsa shi kaɗai ba sai ya kira abokanansa kullum da abokanansa ake cin abincin dare za ka ga an yi abincin mai yawa kai ka ɗauka shi kaɗai zai ci a'a za a zuba shi mata za su zuba shi abokanansa zai ci har masu gadi direbobi sai sun ci abincin nan kullum ɗabi'arsa ce ya saba daman cafanan da za a yi za a yi ne da waɗannan mutanen waɗannan mutane sun yi albarka malam wanda Allah ya taimake shi cikin abincin da zai ci yana ciyar da wani yana ba wani to wannan ya fi ƙarfin shaidan kuma ya ribata Allahumma amin ya Allah ka ba mu ikon aikatawa ɗabi'u da tarbiyya irin na da wallahi suna da ban mamaki ina gaya muku ni dinnan ina iya tunawa mahaifina amma ban kula ba sai daga baya na gane akwai yayansa shaƙiƙinsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya kullum in dai an zo cin abinci to tare suke ci a fitar masa da damun ba zai yi wani mahaifi na ci abinci a gida shi kadai ba zai yi ba kawai kawai a kofar gida ke cin abinci kawai idan ya fito da abincin nan wannan yayan nasa ya je unguwa ko ya je wani ƙauye wallahi haka zai zauna ya tafi fita har dare sai ikai goman dare bai ci abincin nan in ta ƙure yana mugun jin yunwa sai ya ɗauki marfin kwanan tuwon sai ya dan gutsuri gefe sai ya dan taba sai ya rufe ya ajiye yana jiransa shi ma ɗayan haka ne in mahaifin namu baya nan ko ya je kasuwa ko ya je gona ko ya je wani abu wallahi ba zai ci abinci ba ce baka ci abinci ce ai wani bai dawo ba to akwai kuma abokanansu da da suke cin abincin sai a zo kaga an hada an ci abincin nan tare kuma su ci ishe su kuma sai sun ba wa almajirai har suka mutu ni dai a iya sani na haka suke amma mu yanzu ko da 'ya'yanmu ba mu ci abinci da 'ya'yanmu dai mu koya musu tarbiyyar mu ci abinci tare da su ba mu ci abinci da su kuma cin abinci da wani akwai albarka a ciki jama'a annabi fa ya gaya mana ya magance matsalar yace ta'amul wahid yakfi isnain abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu wa ta'amul wa ta'amul isnain yakfi salasa abincin mutum biyu kuma zai ishi mutum uku a ƙa'ida in an zuba maka mararka kai ɗaya ne aka samu a gidanka in ka kawo ta wajen abokinka kuka ci za ta ishe ku wallahi tuntunin annabi ya koyi wannan ruwa to amma ya laifi ba ma yi fa idza dakhaltum buyutan ba laifi ku iya cin abinci a jam'i aw ashtata ko kuma a watsa daban-daban wato shatatan kenan ba laifi bane kamar yanzu waɗancan mutanen kabilun da Abdullahi ibn Abbas ya bada labari da wannan laraba bani kinana da na baku labari mutum zai zauna ya ajiye abincinsa na dare in bai samu abokin ci ba sai ya kwana to shine Allah ya ce ba laifi an ta'kulu jami'an aw ashtata ku ci abinci cikin jam'i tare da mutane yan uwanku au ashtatan ko kuma daban-daban a rabe kaga an ba su dama in ba ku samu abokin ci ba to ku ci kuku kadai to mu kan yanzu ashtatan din aka zaba kowa shi kadai yake ci mata ma fa wani yana ba da labari wallahi sai mutum ya sayo abubuwa malam ya cewa kin ga wallahi in kika cinye mun nama na zaki ga rashin mutunci naman kaza ne ya sayo yana ja mata kunne kar ki yadda ki cinye mun nama na haka zai sa a dafa masa ya ce zubo mun shi gaba daya in yara sun yi bacci ki kawo mun da zai fara cin namansa ba sai yaran gidan sun yi bacci haka zai cinye wallahi ya bar wa matansa kasusuwa da yawa mata yau sai mazajen sun gama ci sun rage fuka-fuki da sauran kashi sai matan su bi su ci amma matar gidan bata isa a zo a zauna a cire ita ba al'amura sun canja rayuwar turanci kenan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum Allah ya ce in kun shiga gidaje to ku yi wa junanku sallama wato li yusallim ba'dukum ala ba'd sashin ku yi wa sashi wato sallama kada ka shiga gidanka baka yi sallama ba imamu qatada yake cewa idza dakalta baitaka fasallim ala ahlika fa huwa haqqu man sallamta alaihi kai wa iyalinka sallama suka fi cancanta kai musu sallama haka abdullahi ibn abbas wato ya faɗa ya ce ko da ba kowa a gida to ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah wannan gaisuwa ne daga Allah mubarakatan tayyiba mai albarka kuma mai tsarki hasanatan jamila inji ibn Abbas gaisuwa mai kyau kuma kyakkyawa kadhalika yubayyinu Allah lakum alayati kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyin la'allakum taqiluna dan ku hankalta dan ku hankalta Allah ka ba mu ikon hankalta sati mai zuwa zamu tashi innamal mu'minuna alladhina idza المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله كينا وإذا كانوا معه على أمر جامعين abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh